إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة المصلون فسوف نعيش اليوم مع الخطبة الثانية والثلاثين في هذا المسجد المبارك وموضوع خطبتنا اليوم عنوناه بالتوبة والبعد عن المعاصي التوبة والبعد عن المعاصي روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين وخير الخطائين التوابون وثبت في حديث اخر انه كان يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة وفي رواية سبعين مرة وقال عز من قائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد دعا سبحانه جميع العصاة والمذنبين إلى التوبة والإنابة وبين تعالى أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالبدار أيها الإخوة المصلون فالبدار البدار إلى التوبة قبل حلول النقمة عسى ترد ما قد يرد فإن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام يقوى مسلمي muna tare da huduma ta talatin da biyu a cikin wannan masallaci hudubar mu ta yau mun wata take da tuba da nesantar da kai ga zunubai tuba da nesantar zunubai mun yi ta jawabi a hukumomin da suka shuɗe kan matsalolin shirka matsalolin saba wa Allah maɗaukakin sarki matsalolin bid'a matsalolin kashe kuɗaɗe a mahallin da bai dace ba wanda suka samu kansu cikin saba ko cikin kuskure kuma dukkanin wanda muke cikin masallaci masu kuskure ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin dan adam mai kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne waɗanda suke tuba zuwa da Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ce ku tuba ku nemi gafarar ubangiji ni kaina ina neman tuba a wajen ubangiji na ina neman gafararsa cikin yini sau saba'in a wata riwayar sau ɗari Allah da kanshi ya ce na yake cewa ku masu imani ku tuba gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don mu samu cin rahama ya gaya mana ba su nufin da sun yi girma babu laifin da zai tsone idanu babu abin da zai taru na girman su biyu face Allah maɗaukakin sarki ya yafe shi ya ce ya kuma bayina waɗanda suka sake suka cutar da kawunansu na tabbana gobe rahmatillah kada ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah madaukakin sarki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai innahu huwal ghafurur rahim da haka in uwa musulmi mu yi gaggawa mu yi gaggawa baki ɗayan mu tuba zuwa ga Allah tun kafin azabar Allah madaukakin sarki ta sauke gare mu idan azaba ta taho babu wanda zai ɗauke ta dan ƙa'ida ce ta Allah in kai na ƙwarai to ba komai daɗewa ba zai kone ba ba zai shuɗe ba yana nan cancana wurin Allah maɗaukakin sarki haka in kai zunubi Allah bai mantawa kuma mai sakamakon baya bacci ka yi duk abin da za ka yi Allah maɗaukakin sarki na nan a madakata yana jiran da haka ɗan uwa mu daure mu tuba mecece ake kira tuba والتوبة هي رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى بسلوك صراطه المستقيم الذي أمرنا سبحانه وتعالى به فقال في محكم تنزيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون واعلموا ايها الاخوه المسلمون ان حقه سبحانه وتعالى ان يطاع فلا يعصى وان ينكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر ولئن صدرت منا الهفوات والزلات فالتوبه الى الله اولى وانفع وما من ذنب مهما كبر ومهما بلغ إلا فالله يغفره إن أحسنتم الظن إليه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وروي أن شابا أطاع الله عشرين عاما وأصاب عشرين عاما فنظر في المرآة يوما وقال اللهم إني أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة فهل إن رجعت تقبلني فسمع صوتا يقول ولا يرى شيئا أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك يوم مسلمين tuba shi ne komawa ta farki zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mutum ya yi nadama a kan abin da ya aikata ko mai girman shi ko mai yawan shi Allah maɗaukakin sarki zai gafarta matsawar an yi da kyakkyawan niyya da alƙawarin ba za a koma zuwa ga wannan zunubin ba kuma dai musulmi haƙƙin Allah ne aka nuna mu zamanto masu biyayya ba masu saman shi ba muke ambatansa a kowane lokaci kada mu manta da shi ko da na daƙiƙa muke yaba mashi kan ni'imomin shi kada mu kafirce mashi a tsakanin hakan idan an samu kuskure an samu zamewa an samu ƙarancin tunani an samu laifi to tauba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine abin da ya dace shine mafi amfani kamar da yadda muka faɗa a aya ta baya ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah an zo a cikin wani hikaya cikin wani asiri wani saurayi ya yi bautar ubangiji tsawon shekara ashirin yana ba da abin misali ko ya zama to abin misali ko na misali da shi shekara ashirin babu zamewa babu kuskure kuma sannan sai Allah ya jarrabe shi shekara ashirin ya zama to mai sabo ko ina ana ba da misali da shi saboda girman zurbin shi wata rana ya yi wanka ya kalli kan shi cikin ya tuno ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mai da jinkirin da Allah mai a gaban gulubin sai ke cewa Allah na ma bauta shekara ashirin wanda nake yakinin akwai ikhlasi cikinta na ma kuskure tsawon shekara ashirin ubangiji ke hakuri idan na koyo gare ka ubangiji za ka karbe ni take sai ya ji wata murya tana an samu baya cin abin da ake faɗi ko baya ganin mai kudin wannan magana ya ji ana ce mashi a habanta na fa habanna ka kaunace mu a lokacin da kake kaunar mu mun kaunace ka wa taraktana fa tarakna ka kaunace mana lokacin da ka kaunace mana mu ma sai muka kaunace maka shekara ashirin yana tare da Allah Allah na tare da shi shekara ashirin ya kaurace ma Allah Allah na ɗaukakin sarki ya juya mashi ba wa asaitana murya ta ce ka saba mana fa amallaka amma mun yi jinkiri muna sauraron ka wa in raja'ata ilaina qabilnaka in ka juyo zuwa gare mu ka yi tuba ka gane kuskure lalle za mu karbe ka in ji Allah madaukakin sarki da haka babu laifin da za mu Allah duk girman shi ko da ya toke da sararin samaniya in za mu rumana gaban Allah madaukakin sarki da dama ɗan uwan musulmi Allah madaukakin sarki zai gafarta wannan zulmi wal wajibu ala al aqil al wal ikhwatu musallun an yahdara darabata al bu'as fa inna naraha tahta al ramat wa rubbama ta'akhkharat al uquba thumma faja'at وربما جاءت مستعجلة فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران القلوب ولا ما يطفئ تلك النار إلا ما كان من أهل العين لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه يا مسلمين لن يمت صورة مسلمين ضد أن الله لا غفرت الله لا يغفر amma mu zama masu tsoron afkawa cikin sulumi don shi matsalar sulumi wutarsa tana cinye a ƙarƙashin rawashi wutarsa tana cinye a ƙarƙashin toka mai gani a ido sai ce kamar ba komai amma ƙasa wuta ce ke ruruwa wata ba mamakin Allah ya jinkirta bai sauko sulumi ba ko bai sauko hukuma ba ba mamaki wani in ya aikata irin wannan laifin azabar Allah sai ta zo mai cikin gaggawa don haka ɗan uwa masu laifi ɗan uwa masu zunubi masallata da muke cikin wannan masallaci mu gaggauta mu guce wutar da muka kunna ma kawunan mu wacce take ta zurbin mu ce da muka kulla wanda yake ta zurbin mu ce da muka kulla babu abin da zai kashe wannan wutar face ruwan da ke zubowa daga idanun Allah ga yau da gaske yake ya ga cewa da gaske muke gudun kuskure mun yadda mun yi nadama Allah ya ga kanmu wata bil Allah madaukakin sarki sai ya saura Allah shi ne mai ƙara kuma shi ne mai hukunci shi ne kuma shi to shi ne alƙali to in ya ga kanmu ya ga gajiyawar ya ga cewa mun rubuta ya ga cewa mun yi nadama Allah madaukakin sarki zai iya karɓar kanmu kamin mu je gargarar da ba zai yafe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah yaqbalu tawbatal abd malam yuzanki Allah madaukakin sarki na karɓar tubar bawa matsawar bai kai zuwa ga gargara kuma Allah madaukakin sarki na farin ciki da tuba ga duk bawan da ya tuba sama da farin cikin mai farin cikin da dabba shi ta bace mai a kumburin saha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da mutumin da dabba shi ta bace a kumburin saha abincin shi aka abin shan sa aka duk guzurin sa aka bai san gabas ba bai san yamma bai san kudu ba bai san arewa ba gari kusa ba gari nesa ya tabbatar mutuwa zai yi ya samu wanda ya kwanta bacci ya ɗauke shi falka wanda zai yi kawai sai ya ga dabba shi ta dawo gaban shi tana jiran shi ga abincin shi nan ga ruwan shansa nan komai sa ba abin da ya rushe yana tashi yana kama linzaminta sai ke cewa Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka dan tsananin farin ciki ya rune sai ya jirkita kalmomi ta yadda inda Allah kama ba zai yi zai iya zama tuwa zunubin da za a kama shi to amma Allah na farin ciki da wanda ya tuba sama da farin ciki da wanda bai rabu ke yi a gurin sahara da haka ɗan uwa musulmi mu gaggauta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mu nemi Allah madaukakin sarki ya fi zunuban Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka kaskare kurakuran Allah kar ka bar mu je gare ka face muna kankaran mu da dukkan zunubai Allah ka nuna mana hanya ta daidai ka dora mu akan ta Allah ka nuna mana kuskure kuskure ne ubangiji ka ba mu ikon kauce mashi in mun fafka cikin shi ubangiji ka ba mu ikon tuba kafin mu je gare ka فكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المصلون ما زلنا نتحدث عن التوبة وعن البعد عن المعاصي فينبغي لنا أيها الإخوة المصلون وينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم إنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وراكبوه في السر والعلن ولا تعصوه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يا uwa musulmi lalle ku tuba zuwa da Allah madaukakin sarki abin da ya dace da masu hankali masu faɗaka shine suke jin tsoron abin da suka aikata wa Allah madaukakin sarki ba ku wace irin dangantaka tsakanin Allah da bayan shi babu yan uwantaka ta jini babu yan uwantaka ta kusa babu yan uwantaka ta nesa abin sani kawai Allah madaukakin sarki qa'imun bil qist ko ya ce hukunci ne da adalci shine mai hukunci a tsakanin bayan shi da haka ɗan uwa masallata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu yi doyayya mu lura mu sa ido akan dokokin shi mu tsorace shi a lokacin da muke koye a lokacin da muke fili kada mu saba wa Allah madaukakin sarki a lokacin abin da yake cewa ba wani bala'i da ya sauka a doron ƙasa face dan zunubin da muka aikata wa Allah maɗaukakin sarki ne kuma Allah bai ɗauke wannan zunubin face idan an samu tuba daga wannan bala'i da kanshi Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum lalle duk musibar da ta aika muku amma ba sakamakonta abinda hannayen ku suka aikata wa ya'fu an kathir amma Allah yana afuwa akan abubuwa masu yawa da haka ɗan uwa musulmi awama na tafakkaru fi ma'asina wa akhta'ina ma Allah tabaraka wa ta'ala awama nahsu awama nahis bi annaha bi annaha sababun li tadahhur al-awham wa su'il ma'al wa naqs al-amwal wa tafashi al-amwal wa kathrat al-hasharat wa qillat al-barakat fi an-nasl wal mahasin قال الحسن الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت فإذا مات قلب الإنسان لم ينتبع صاحبه يوم مسلمين ya kamata mu tsaya mai tunani a tsakanin zunubanmu da laifukan da muke wa Allah maɗaukakin sarki ba ma ji a cikinmu halin da muke ciki na lalacewar tattalin arziki na lalacewar tsaro na ƙarancin aminci a tsakaninmu ba ma jin cewa saboda laifin da muka aikata wa Allah madaukakin sarki ba ma jin kuncin da ƙasar mu take ciki ƙarancin arziki da ke hannun jama'a ba ma ji saboda laifukan da muka aikata wa Allah madaukakin sarki ne yaduwar cututtuka a tsakanin masu kuɗi yaduwar cututtuka a tsakanin wayan kasuwa yaduwar cututtuka a tsakanin samari yaduwar cututtuka a tsakanin dukkanin jinsin mutane ba ma jin saboda zunuban da muka aikata wa Allah madaukakin sarki ne yawan kwanannuka da muke da su ba ma ga saboda abin da muke aikata wa Allah madaukakin sarki ne in magariba ta yi daga mota ta haska kowane gurin da ruwa ke taruwa taron saurayen ne da mai hankali da zai iya kirgawa ba mai hankali da zai iya kirgawa ba ma tunanin cewa wani ne muka aikata wa Allah madaukakin sarki hatta bane suka dami a cikin gidajen muna da sabon kyankyasu da ba san su ba shekara talatin ko shekara ashirin da suka musu ba ma tunanin ta ina wannan kwanakin suka so wani kan fisa muke ta kwani fisa muke amma kullum kwanin karuwa suke ba ma ganin cewa ba wannan kwanin saboda ƙananan tunani da muka aikata mutanen fir'auna da suka saba wa Allah madaukakin sarki suka saba kira annabi Musa Allah madaukakin sarki sai ya tarbe musu da jira abubuwan da bamu labari a cikin alqur'ani fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qumal wal nafani aw wal tama ayatin wasat da suka saba Allah madaukakin sarki sai aka musu tufan ambaliya ta ruwa a wannan damanar tana da wasu da musu ruwa ambaliyar ita ce tufan fa arsalna alaihim tufan wani jama'a muka turo musu fari fari ko ina yin su ake duk da cewa wani sai ina sun zama to kawai abin sana'a ce in sun zo mu cinye ba ma tunanin me sa Allah ba dauke sarki ya turo su ba sana'a da yin tufa wani jama'a wani kuma Allah sai ya tura musu kwarmata duk kai wanka ka ƙari cashe ado ka ƙari sa tunaninka ka ƙari kukanka duk inda mutum ya tsaya sosai kwarmata yake da cikin shi don su gane cewa sun saba wa Allah ba da wakil sarki wanda faɗi Allah ya tura musu kwaɗi ko ina ka duba kuɗi kwaɗi ne ko ina ka kuɗa kwaɗi ne a gona kwaɗi a gida kwaɗi a ɗakin kwaɗi a cikin adaka kwaɗi don su zo zuwa ga Allah ba da wakil sarki wanda daga ƙarshe ruwan da suke sha sai da Allah ba da wakil sarki zama kunshi shi sannu a hankali Allah ke mu idan Allah ya da mu sannu a hankali ba ma tuba zuwa ga Allah ba da wakil sarki ba ba ce duk halin da waɗannan mutane suka zama mun shi idan Allah ya turo mana wannan ba mu ankara ba ya turo wannan ba mu ankara ba ya turo wannan ba mu ankara ba idan ga abin da muke idan mun zauna ba zai da shugaba ba alhalin matsala tana tare da mu kowa ya koma ya tuba tsakanin shi da Allah da wakilin sarki ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan mutum zai yi zunubi ya ƙara yin zunubi ya yi zunubi ya ƙara yin zunubi har zunubi ya lullube zuciyar ɗan adam to za a waye gari mai zuciyar wannan baya amfana da wani zuciyar kashi abdullahi dan abbas ke cewa inna lisayyi'ati sawadan lalle ne da muke aikatawa Allah madaukakin sarki yana sa duhu a fuskar mai aikata wannan laifi wa zulmatu fil qabr yana sa duhu a cikin kabari kuma dukkanin mu wanda akwai mutuwa wata wata rana za a ɗauki wasu a kai su a yau in da ya rantsuwa a kowane asiri kwana cikin kabari to wannan zulmin da muke aikatawa yana sa dukkan cikin kabarin wa wahalar filbadan yana sa mana rauni a cikin gangan cikin wa naksar riski yana sa tawayar arziki wa bagmatan fil qulubil qalb yana sa wa kuma bayi suke fushi da kai su tsane ka su kyamace ka wa mun khaduratul ma'asi annaha tabdhul hibba wa rubbama adhabatu daga cikin hadarin da sabon Allah madaukakin sarki ke da akwai yana rage hadda yana rage karfin hadda wani lokacin tana dauke hadda ‘yan uwa musulmi kusan lalacewar ilimi da muke da akwai da kuma bayan da muke fama da shi wata ilsa ta babban ilimin da muke aikatawa inda mutane mu daure mu mu kaurace mu samu mu gwada mu gani yadda za mu ga canji a cikin gidajen lokacin da muke bauta wa Allah babu yadda za mu ba wa ƴaƴan mu wani su lokacin da muke saba wa Allah kuwa babu yadda za ka umarci da kai karba babu yadda za ka umarci matar da ta babu yadda za ka ba ka umarni ga ɗalibanka su karɓa in ƴaƴanka ba su cin maganarka ƴaƴan matanka ba su cin maganarka almajiranka ba su cin maganarka me ya rage wa mutane a doron duniya da idan saurayi guda ɗaya ya yi magana ga yara unguwa kowa saurara yake yanzu duk sauran mutum duk gemunka duk burburarka aƙalla ɗan babur idan ya zo yana bambaro in kuma yi magana sai ya sake dawo in kuma yi magana sai ya sake dawo kun magana sai ya sake dawowa in ya kaɗa yawan ce kaddararsa me abin da muke mama a ciki zurban da muke aikatawa shi lokacin da yake tashi wani da ban sarfi yana jin daɗi shi ma nasa zurfan yana suwa shi kuma in yawa mutum goma shi kuma sai mutum talatin su mai in wani can talatin din sun yi mashi su ko mutum casa'in su musu don haka mai roman silsilar take ƙaruwa jerarriyar barnar take ƙaruwa me sai ana muka sai ta mutum wasu ba ga Allah mu koma ga yara su rubanmu mu kankare alaƙa da ta yi tsakanin mu da Allah da wani sarki babu abin da zai gyara tsakanin mu da Allah sai tuba inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taɓa canza halin da muke ciki ba wallahi mu za mu canza abin da yasa rayuwar mu ta yi muni rayuwar mu ta lalace muka fada cikin kunci rahin tattalin arziki rahin ruwan sama mai albarka wallahi ne da muka aka tawa Allah da wani sarki shekara kamar da suka wuce annabi nuhu da ya tafi wa mutanensa sai ce kwakwar fuskar da kuma rabbaku inda mutane gafa yursilis sama a alaikun bidara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأنكم لا ترجون لله وقارا وتوفوا أن الله ربكم سلكي سيمو سيمو سيمو تلك أبوان أنا من بين الله تبارك tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ƙauracewa zunubai su ne suke samar da waɗannan abubuwan tsakanin al'umma mai neman aski mai neman lafiya mai neman hadda mai neman ƙarfi a cikin shi mai neman tsoka mai kyau mai neman cikakkiyar lafiya ya kauce wa diabetes ya kauce wa ciwo kaza da ciwo kaza duk ciwon kan da muke fama da su sakamakon laifukan da muke aikata wa Allah maɗaukakin sarki ba wani laifin ba wani ciwo da Allah ya saukar da ce da ya kusa da gwamnati kuma laifin idan ya so ba lalle ba ne idan kana ciwo ne ka tawo wani ne sai yi laifin ake yi kuma ta same ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wa tsoron fitina in ta so da wanda ya aikata da wanda ba a aikata ba duka sun su tana da tana hannun su ba abin da ake ciniki a duniya kamar magani ba abin da ake kuɗi da shi a duniya kamar magani me sai ana kama istighfari sai da mutum kuɗin yana amfanarwa da abubuwa masu amfani mun tsawata kuɗa a musulmi haƙuri amma dai mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya yafe mu ya canja halin da muke ciki Allah ba mu ikon canja wa mu koma bayan sa na kwarai Allah ya ba mu iko mu zama to masu tuba masu gyara alaƙar mu tsakanin da Allah madaukakin sarki ya kuma muke yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a ranar irin wannan ta Juma'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم